gane ko in ya zama to an samu rakawai uku kayan rana ta fito ko rakawai hudu to zai fara gabatar da witri sannan ya sallah su ba wani tasa idan kuma lokaci ya isa da kamsa raka'atin da sallatar rakawai biyar sallar shafa da witra wa subha sai shabai da wannan kuma sai ya asuba sai ya bar alfajar ita ce raka'atul fajr ita sai ya bar ta wani tatta'a idan kuma lokaci ya ishe shi litarka raka'ati ga rakowi bakwai sallar shafa'a wal witr wal fajr wa subh sai sallaci shafa'i da witr kuma ya sallaci raka'atul fajr ya sallaci sallar asuba daga cikin matsalolin wutri ke الثانية سنة تبي لك سنة مؤكدين صلاة الإيد وصلاة الإيدين sallai guda biyu wa iya sunnatun mu'akkada ita ma sallan idi guda biyu sunna ce mai karbi fi haƙƙi man talzamul jumu'a a cikin haƙƙin wanda sallan jumu'a ta lazimce shi wanda sallan jumu'a take wajibi a kai shi wane ne wanda sallan jumu'a take wajaba a kai shi wane ne ta dame inci dame inci biyu ne ko guda abu biyu ne ko guda dame inci ɗaya sallar juma tana wajen wa shi da kuma wa da bali da kuma wa da namishi da kuma wa wanda yake mazauni ne wanda juma suke da sattarsu mustahabbatu ita sallan ido guda biyu mustahabi ce fi haƙƙil abd a cikin haƙƙin bawa kamar yadda sallar juma'a take mustahabi gare shi haka ma sallar ido wal musafiri haka ma mustahabi ce a cikin haƙƙin mai balaguro wal mara da kuma mace duka waɗannan juma'a ba ta zama wajibi gare su haka ma sallar ido sifatuha sifarta yadda ake yin ta ita sallar idi guda biyu raka a tari ma yake raka a guda biyu bi ghairi azanin wala iqama ba tare da kiran sallah ba kuma ba tare da tada iqama yukabbiru bi ula domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar idi guda biyu ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama kuma babu wanda ya saba a cikin wannan babu wanda yake masallar idi kiran sallah ko masa iqama cikin mazhabobi ba daya an yi ijibari a kan wannan ba yukabbiru bil ula yana yin kabbara a cikin raka ta hulku ba da takbiratul ihram bayan kabbara harama shidda takbirat kabbarori guda shidda game da kabbara harama sun tashi bakwai fi tsaniya a cikin raka ta bi kuma hamsa takbirat kabbarori guda biyar zai بعد تكبيرة القيام باين كبر حرام ولا يستحب رفع اليدين ومستحب بني دوكة هنو أبو داجو شيء من التكبير أتكين ولا أبو دقين كبر كبر تبيو تأوك تأوك تكبر تشدا ثم ثم ذي لك هنو شبا مثل ذي لك هنو أذكي شاء الله أكبر سوى تكبيرة الإحرام بل كبر حرام صوت وإن نسي التكبير idan mutum ya bance yin kabbara raja ilai sai ya koma zuwa ga yin kabbara da na lam ya ba ya dai matukar dai bai aza hannuwan shi guda biyu ba alamun ba sai ya akan gwiwoyin shi guda biyu matukar dai yana tsaye kenan kayan ya rukuri idan ya rukuri shi kenan wai sajada ba'da salam sai mutum ya yi sujada bayan sallama ويستحب الجار بالتكبير انا كان بينا ودا كبر هو يبين لمن يبين ما هو سبين والتطيب sannan kuma ana son sanya mata turare والتزين sannan ana son yin kwalliya ga sallan idi da tiyabil jarida da tubabin da yake sabo ne in ya samu dama liman ya alaiha ga wanda ya samu iko akan tubabin sabo warrudu sannan ana son dawowa min tsarikin daga hanya ghairin lati ja minha ba hanyar da mutum ya je hilin idi ta hanyar ta ba sai mutum ya saba hanya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake idza kana yawmul idi talafa tariqa zalla in ranar idi ta zama to sai saba hanya hanyar da ita idi ba ita yake dawowa ba don komai ba domin bayyana ɗaukakan musulunci da izza ta addinin musulunci cewa kafari za su ji tsoron wal fitro qablar rawah sannan kuma ana son cin abinci gabanin tafiya kayan mutum ya sai hilin idi ana son mutum ya karya ilal musalla kayan mutum ya sai hilin idi fi idil fitri a cikin idin layya a idin sallah karama wa ta'khiruhu sanara so kuma mutum ya jinkirta fi idin nahri a cikin idin layya ana son ana son mutum ya jinkirta can abinci har sai ya taso daga kuma abin da ake so a nan wurin shi ne mutum ya yi kari da wani sashi na naman dabban layya shi ya jira a yanka a kwahita su yan hanji a samu wani abu a ciki a soya mai ko a gasa mai ya kare shi ana akalla mutum ya kai wajen sha biyu da ya kare ko kare daya sannan duk mutum abin ne ba dole ba ne a wani abu ne na wajibi ba wa takbiru fi domin hadisin ma da yanzu da wannan malamai suna magana a kan shi waɗansu malamai sun ce hadisi ne bai waɗansu kuma sun ce hadisi ne mai kyau wa takbiru fi yin kabbara a cikin shi aka ba samsa ashara da fariba bayan sallan farilla goma sha biyar cikin idin da yake sallah goma sha biyar sallah kwana nawa ke kwana uku idan bayan kowace sallah bayan sallan asubar da aka ce ita ce ranar idi tun daga lokacin zawar kabbara bayan azuwar ayi bayan la'asar ayi bayan magariba a yi bayan shayi a yi da yake gobe a yi banda gobe a yi waɗansu malamai suka ce ya ƙara mutum ya ƙara domin waɗannan kwanaki ne da alhazi suke hidin mina suna ambatan allah subhanahu wa ta'ala sun riga sun wuce ka sun aikata abin da kai ba ka samu dama aikata wa kai ma sai kai kokari kai koyi da su wani bangare ka samu lada wurin allah subhanahu wa ta'ala da ɗaukaka awwaluha malan yace warkwanta zuhru yawmin nahri azawar din ranar layya kenan bayan an taso daga layya shine abin da malikiya suka bayan an taso daga layya an taso daga hilin idi nake son cewa to wannan azawar din ne zawwa bayan sallaki to daga nan ne za a fara kabara wa akhiruha karshen ta kuma subhul yawmin rabi'i asubar rana ta hudu da idi وصفة التكبير صفة ينهج كبر سنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شيني أبن داجي جماعة مسلمين كل قريب هرد ولا ذكي ولا يسلم من زعل صلى الله عليه وسلم ومتاني لزوا يلي يلي سيزكم سلسة أبن داجي تكلك لسنا باك أجي سبحيلي يلي يلي نلا na kabbara a yi ta kabbara a lokacin da liman za a cewa ta da sallah bai dace ba a yi shiru yi ɗan yi mun gane ko domin kamar yadda za ku gani wato kaf masallatan sudan baki ɗayansu in aka ce an je yirin yiri za ka ga malamai ne ko limamai ko kuma mutanen unguwa ana kai lasu ka wadda liman za a yi sallah da ita amma wani zai rike ta ba wa ji ake sakon da ke wa mutane wa domin nan ba wurin wa'azi ba ne wurin kabbara zai rike lasifika yana kabbara ana amsa in ya gaje ba wani shi ma ya sa shi ma in ya gaje mika ma wani haka ake halli mai ba ma tsayawa a ce ba za tsaya a huta a kashe lasifika sun kare bakwai na sa'i a kare tara ana ita ce suna annabi sallallahu alaihi wasallam الثالثة تعوق صلاة كسوف الشمس سلا شاي ورانا وهي سنة إتما وأن سنة في حق كل مكلف أتجمع تنقول بابا ذكر أو أنثى نمج كومج ويستحب أنا سن إيقاعها أبكت إذا في المسجد أتجمع مسلاتي kenan an yi galibi ba laifi ba amma dai sun samu ne a shiga cikin masallaci a sallace ta wal jam'u da kuma ana son jam'i gare ta kenan in mutum ya yi shi kadai ba laifi bane wa waqtuha lokacin ta min hallin nafilati tun daga lokacin halaccin nafila ne lisawali domin kaucewa rana daga tsakiyar sama wasifatuwa sifatta mai laifin raka'atan raka'a ce guda biyu domin rana ita da rana take shigarwa ta sha bambam da wata tana ba ba ta da daddare domin da dare rama ta riga ta wata wata wata shi ya kawo dare tana kan lokacin da ake yin ta da rana kuma galibi rana ba ta cika shayewa ba a lokaci ba ta cika shayewa ba da wani ta ba kuma ba ta cika shayewa ba ɗaya ga wata biyu ga wata hudu ga wata bakwai ga wata duk ba ta shayi inda take shayewa daga sha uku ne ko sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas cikin ayyamun bata kwanakin da wata yake haske din a waɗannan kwanaki da rana take shayi galibi bayan su da kayan su rana ba a shaya cikin su tun da Allah subhanahu wata'ala ya duniya har zawaya duk da aka ce ma za a shayi a hasken rana zai faruwa to ka duba ka sai da sauran watanni za ka kwanakin wata za ka ga cikin waɗanne sha hudu sha biyar sha shida sha hudu wannan malaman kimiyya sun tabbatar da haka malaman musulunci ma sun tabbatar da mala yace sifatu wa sifata rakata ne raka guda biyu fi kulli raka cikin kowace raka ruku'an rakoyi ne guda biyu bi gairi azanin ba tare da kiran sallah ba wala iqama kuma ba tare da iqama ba mata kiran sallah kuma ba mata iqama sai dai ana cewa as-salatu jami'a salatu jami'a salatu jami'a a tawo masallaci jama'a ku tawo ayi sallah ku zo ayi jami'a ayi sallah in mutum bai iya ba mutum baya wadin larabcin zai zaki cewa a zo ayi sallar jama'a a zo ayi sallar shayi wa hasken rana wa yaqra'u mutum zai karanta fil qiyam al awwal a cikin tsayuwa ta farko min rak'at al ula daga raka'a ta farko bayan al fatiha bayan karatun fatiha al baqara mutum zai karanta suratul baqara baki ɗaya sai ya sauke ta wakil kiyami tsani cikin tsayuwa ta biyu minha da gare ta ba da fatiha bayan fatiha ala imran sun zai karanta sura ta biyu wakil kiyami awwal a cikin tsayuwa ta farko min raka'a tsaniya daga raka'a ta biyu ba da fatiha bayan fatiha an-nisa zai karanta sura ta nisa wakil kiyami tsani a cikin tsayuwa ta biyu ba da fatiha bayan fatiha al-ma'ida zai karanta sura ta fatiha haka dai zaɓin suro na alƙur'ani wannan duka raka'a ce raka'a ta warko da raka'a ta biyu kenan amma kowace raka'a zai mata biyu sai mata rukuni guda biyu in ya rukuni kuma ya rukuni wa salatu khusufil qamar sallan shahewar rana ma na yace sunnat sunnat musibatu wasifa ita ita kuma kasairin nawafil kamar saurin nabu take rakatani bi ruku'in wa raka'a guda raka'a biyu ce da ruku'i daya wa qiyamin wahidin da tsayuwa daya wal qira'atu fihi ma karatu a cikin su jahran bayyana ne wala yujma'u laha ba a yin jam'i gare mana ta sha bamban da min ta sha bamban da sallan shayi wa rana الرابعة تدخل صلاة الاستسقاء سلم لقلوة ورن الله سبحانه وتعالى سلم لملوى الاستسقاء شين طلب المال وطلب استقاء لمن الله سبحانه وتعالى سكت الوالد وطلب السقي وتكون صلاة الاستسقاء ما لن تتنا قصدتها لأجل إصلاح الزرع صوب الجهال شبكة صوب الشبكة تدسو تاوارهم قوانا تاوار بوشوا تاوارهم يوشي تنا قوانا تسيع رجال الله سبحانه وتعالى سوكم متجروا ومن تجارة تميج أصامت شبكة أول شرب حيوان آدمي كوكما أنا يلقوا الواد ومن سامر الواد دان آدم زي شعب kamar ta adam ya samu ruwan da za a shafi yaro da Allah subhanahu wa ta'ala sun kafa ruwa aw ghairi ko kuma wani wasifatu ha sifat da malam yace da sa'irin nawabi ita ma kamar saurin nabi da ke raka'ata ne raka'a ce guda biyu ya tsaru fi ma zai bayyana wa cikin su bil qira'a da karatu sai bayan gari ta ko gudu ba akwai hudu ba da jinan zai ba kun ba su ji tsoron Allah in ya gari kuma sai ya addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abin da malam ya riba ciki shine kowa zai hita da tsoyin kayan shi da kayan da ba a sha'awar su kayan da ba su ɗaukar hankali kayan da ba su da kyawu domin nuna kaskanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sabon kaya masu dada ba tsoyin kaya kaga rana a jiya tsoyin kaya ce kuma suna da rana faslun wani fasli ma ne ce raka talfajiri raka wajen alfajir guda biyu rahimatun abin kauna ne abun wata ne tabtaqiu tana bukata ila niyyatin ta kusuwa ya zuwa niyyar da za ta keɓance ta wala rakatar fajir tana bukatar niyyar da za ta yi masa cewa a cikin zuciyarka rakatar fajir ce za ta wa waktu a lokacin jama'a turo alfajir bayan bullowar alfajir wa man dakhala al-masjida wanda ya shigo cikin masallaci fa wajada al-imama sai ya samu ne mai yusalli subha yana sallan asuba tare da huma su bin sai ya bar sarkatal fajr sarkatal fajr mun shawari ba a ce masa rakata ne kaza ne fajr saba ma kaidan nahwu saba ma maganar larabawa larabawa ba su yin musalla kuma ya zamanto mudafu ne kuma a tabbatar da nuna tashi wa tasqutu an-nulan fil idafa la ra'aytu sa'ikin lirrasal da an yi ibafa kuma ga musallatu nunin musallatu a sha'i haka mai malhatu da ya wa ban dakar al-masjida wanda shigo cikin masallaci fa wajar al-imama sai ya samu liman ya salli subha yana sallah asuba sauraka ba sai ya basu wa dakala ma ku sai shiga tare da shi wa in uqimat alayhi sala in aka tsai da sallah kuma wa huwa kharij al-masjidi alhali shi mutum mamu yana wajen masallaci ba cikin masallaci yake ba kamar yanzu nan mutum ya shigo cikin masallacin nan sai ya tsaya nan wuce tun na kushe da tabarman nan sai ya tsaya na nafila to amma kuma nan cikin masallaci sai aka tada sallah malam yace ya zai yana cikin rakatul fajr fa innahu yarka'u ma zai raka'ance su guda biyu in dai ba tsammani ya buga saurin sallah na ana yi za a kai sallah malam ya matukan dai bai ji tsoron fawata raka'a kocewar raka'a ba fa in kafa zalika in ya ji tsoron wannan dakhala ma al imam sai shiga tare da limai sallar tare sai sako wacin sallar raka'atul fajr wa yustahabu ana so an yaqra fihi ma yi karatu a cikin su bi ummi al qur'an da ummi al qur'an faqat kawai kai kare mutum zai karanta raka ta farko ummi al qur'an raka ta biyu أم القرآن أم بينجا ها وقاري أبو النمالي أنا كانت سورة أنا كانت سورة بيكو سورة الكافرون سورة الإخلاص وأنا سورة دانا كانت كاتل فجر أنا كانت رغيبة saboda min don musulmi yana kwaɗon ya aikata ta saboda ladar da ke cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rakatul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha rakatul fajr ita ce mafi alheri daga duniya da abin da ke cikin duniya ba ba daya saboda abin kwadayen a samu ladar ce kowa dole ya kwadan aikata ta domin ya samu wannan dimbin ladar a wurin Allah subhanahu wataala faslun wani fasli ma ne ce salatu duha sallan wallaha mustahabba ita ma mustahabbi ce wannan tana daga cikin sunnonin da suke matattun sunnoni musamman a wurin hada sunna wannan sunna sun kashe ta wasa wa afdaru mai yawar da wani ce tamam raka'ati raka'o'i ne guda takwas su ne mai yawa wa tahiyyatul masjid haka ma sallan gaida masallaci wa yi raka'ata ne raka'o'i ne guda biyu qabla an yajlisa gabanin mutum ya zanna a cikin masallaci ba. wala ta hutu ba ta gurcewa biljulusi da zannawa mana ko ka zanna sai ka tashi kai dan ka zanna cikin masallaci ba ka cewa to shi kenan tun da na zanna lokacin da ya wuce ba ta'ala ce ba ta kubcewa da zannawa wala ta fito julus ba ta kubcewa da zaunawa in ka shigo masallaci ka mance da tahiyatul masjid sai ka tuna akwai tahiyatul masjid sai ka tashi ka yi ta wa qiyamu ramadan da kuma qiyamu ramadan ita ma mustahabbi ce da wajibi ce qiyamu dai ba fi ci ba wajibi ce babu wata sallah da ke wajibi banda wannan sallolin guda biyar su kaɗai ne faraba hunan Allah subhanahu wa ta'ala alaina billaili wa nahar su kaɗai ne farilla a kan mama duk wata sallah da muka sani in dai ba sallah alwashi ba ce to sallah ce mustafa sunna ce wa wa salatun wa ishiruna raka ita raka ashirin da uku ce fi shafki wal witr har da shafki da witr raka ashirin da uku ce wannan shi ne abin da aka rawaito daga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu an ruwaje da gare shi yana aikata rakoyi ashirin da uku amma abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine raka goma sha ko kuma da wata raka guda biyu da manzo Allah yake buɗe sallar da da ita raka a cikin zaman su goma sha uku akwai dai sabani kamar yadda muka riga muka sani wa salatu qabla adh-dhuhr salla gabanin azhur wa ba'dahu da bayan shi duka salloli ne mustahabbai ar-rawatib wa qabla al-'asr haka ma gabanin sallar al-'asr gabanin sallar al-'asr hadisi ta da'ifi wa ba'da al-maghrib haka ma bayan sallar maghriba wal isha'i da bayan sallar isha'i wadannan ingantattu ne wa laysa fi dhalika tahdidun babu iyakan cewa a cikin wannan bal yusalli bal yace zai sallaci ma da yassara lahu abinda ya sauka amma dai ina kawai to wato wanda yake ingantacce shi ne raka abi gabanin azuwar da bayan raka abi bayan magariba da raka abi bayan shayi ko kuma raka biyu gabanin azuwar da raka hudu bayan azuwa akwai na raka hudu bayan sallan magariba shi ma ya inganci akwai kuma na raka a biyu da sannan akwai raka a biyu bayan sallan shayi tun mun karanta wannan a cikin bulugul baran mun gani saboda haka mana ya ce yusalli mutum zai sallaci ma da yasara da abin da saukar da shi kenan ba zai tsaya a kan raka ali ba wa sajdatu tilawa haka ma sujadan karatun alqur'ani mustahabi lil qari ga mai karatu shi kadai ko kuma wa qasid al-istima'i da mai nihin sauraron karatun alqur'ani mutum da yake so ya ji karatun alqur'ani sai tattaune na yi zanna da saurari ta kawo wurin sauke da tilawa mustahabi ne gare shi kamar yadda mai karatu ne shi ba ya duka yi in kana alqari in mai karatu ya zama to salihan lil imam ya dace da limanci ya tantance zama to liman shi ne ba nan mai karatu alqur'ani wato malam ya nuna cewa ba kowa bane yana karatu alqur'ani yin sujada ko da kana saurare da sai in limani ko kuma sai in yana da sifofi irin na ya limanci amma kuma yanzu an ba ruwa masu sifofin limanci kowa ma limanci kowa ne ba mu kiyaye ƙari to wanda ya kasance liman yana ya dace limanci shine ya karanta alqur'ani ya zo ga sajda tilawa sai kai su jira tare bi an kana zakaran kamar ya zama namiji ne ba mace ba ce in mace ce ba ba ta yin su jira ta ba saboda mace ba ta limanci bare ba ya zamanto bare ji ne ba yaro karami ba mutawa ku ya ne ya zamanto mai arwalla ne lokacin da ke karatu alkur'ani ghayra qasidin ba yana ne isma'an nas ya ji yadda mutane husna qira'ati kyawun karatu shi ba bar washe koya ya sa mutane su kira ne ya iya karatu ba zan na cikin masallaci ko zan na ga hanya yana karatu ya daga murya kowa ne so yake kowa ya kalle shi lallewa ne ya iya wanda ka gani da wannan sifa to ba ruwan gari ko ka ga rarraka na ta alqur'ani ki kawo da bada kyakkyawan niyya in yansu kira kai ba za ka yi ibada wa iddatu sajadat wato adadin sujadodi na alqur'ani mai girma allati yusjadu la wanda ake musu sujada ihda ashara sujada goma sha ɗaya ce wa hiya ma adallati fil najm su banda sujada da ke cikin suratul najm al-inshiqaq da suratul inshiqaq wal qalam da kuma suratul qalam wa thani hajj da kuma ta biyu suratul hajj yana fasjudu lillahi wa abudu bane da za ku da alayhi alquran la yasjuduna bane da kuma mi walƙalam wadda ke cikin suratul qalam ita ma bande cikin suratul qalam ko ko ha kalla la tusihu wa tusihu ana sunan suratul qalam kuma je yana tunanin wannan suratul qalam suratul nur wancan warce yake ce mata suratul qalam amma sai na kiran ta suratul nur suratul nur wa zaniyatul hajj haka ma suratul abin nan sura abin nan tabiyin suratul hajj يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إذا ما بلغ idan har su za kuma goma sha biyar wato su duka goma sha biyar amma maliki a wurin su wanda ya inganta goma sha biyar amma duka sun inganta zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan su inganta su goma sha biyar da haka dukkan su sunna ne mutum ya zo na karatu ya zo wurin su ne su dada ma ba wajibi ba babu in ka kana da ladayen ba kai ba kuma ba ka da komai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka bar zai lada kawai amma ba kai ma Allah subhanahu wa ta'ala ne wallahu ta'ala abin da muka wani da Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada su inda muka ba daidai ba kuma Allah ya shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام